أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا باهك إلى مفقسوات الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar alhamis 16 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan eh, uku shekara ta 2026 miladiya a wannan babban masallaci mai albarka na cikin kandegar national a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar a kamar yadda aka saba a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma a a yau ma ga shi allah ya kaddara mun zo don ci gaba da wannan karatu a kamar yadda aka sani a wannan shekara wannan shine darasinmu na goma sha biyar a cikin suratun nisa wannan shine darasinmu na goma sha takwas eh shi ne darasinmu na goma sha takwas na sha takwas ne na malam abdullahi mai wahayi kullum sai ka je sai kuma ka dawo ka gyara ko na sha takwas ne na sannan eh, in ba a manta ba a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta arba'in da biyu yawan allah da za mu tashi farkon aya ta arba'in da uku allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Amin.
alaramma allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah alhalin kuna halin maye Na'am.
Kun gane ko Allah subhanahu wata'ala yana kiran masu imani la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhalin kuna halin maye maye shine me ake cewa da wata Hausar eh shi ne mutum ya ya shiga wani yanayi wanda ba ba hankalinsa baya tare da shi kamar in ya sha wata kwaya ko ya sha giya in gane ko su kenan ko to a a halin kuna cikin su in gane ko to a halin kuna cikin maye Allah subhanahu wataala ce to ka kusanci wato sallah duk da za mu zo mu bayani akan wasu malamai sun ce kada a kusanci sallah ko kada a kusanci wajen yin sallah an yi saɓani gurin malam za mu zo mu biyo maganganu a kansu Allah subhanahu wataala ce hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke gayi kenan har sai kun san abin da kuke faɗa in kuna wato yin sallah a za mu tsaya a nan gabar kafin mu kai ayar mu kawo sababin nuzul don a fahimci ayar wannan aya ta sauka ne sababin saukarta shine kamar yadda ya zo a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin imamu tirmidhi hadisin ali bin abi talib allah ya kara masa yadda yake cewa sayyidina ali yake cewa qala yace sana'a lana abdurrahman bin auf ta'aman abdurrahman bin auf ɗaya daga cikin asharatul mubashirina bil janna kun gane ko asalin shi mutumin makka ne ya hijira ya bi manzan allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wato madina shine wanda muka kawo kissarsa wanda da aka yi ta'aka bainal muhajirin wal ansar da shi aka wanda aka hada shi in ontaka da shi da ya bashi jari ya bashi komai ya bashi sai ce barakallahu fi ahlika wa malik dallani an suq ba Allah ya sa maka albarka a dukiyarka da iyalinka nuna mai inda kasuwa take aka ce da dako ya fara har ya zama hamshakin mai kuɗi to ya in ji sayidina ali allah ya kara masa yadda ya ce sayidina abdurrahman bin auf ya haɗa mana abinci kun gane ko sai ya gayyace mu fada'auna ya kirawo mu muka zuwa ga daman sahabbai suna tsara haka kawai ba wani abu da ya shafi wata sabga ba kawai mutum ya yi abinci ya kira 'yan uwansa sahabbai su zo su ci abinci a abin nan a more kun gane ko to shine sai sayyidina ali yake cewa da ya kirawo mu bayan ya ciyar da mu kuma wa saqana min al sai sha da mu giya a lokacin ba a haramta shan giya ba kun gane ko yace fa akhadhat al khamru minna sai giya ta kai wa kowa inda ta kai masa kowa ya ci ya sha giya ta kai masa duk inda ta kai masa ya ce wa hadaratus salat sai sallah ta gabato lokacin sallah ya yi faƙaddimuni sai suka gabatar da ji sai da ya ce sai aka ce shiga gaba ya limanci ya ce to da ya shiga gaba ya limanci sai ta da sallah ya ce faƙara'at kuliya a yi halkafirun sai na zaɓi bayan fatiha sai na karanta kuliya a yi halkafiruna maimakon na ce kuliya a yi halkafirun sai wace aya la a abudu ma ta abudu da ya karanta kuli a yawon kafin sai ce a abudu ma ta abudu maimakon la a abudu ma ta abudu sai karanta a abudu ma ta abudu yana bautata abin da kafirai suke bautata wa iya zambilla mun gane ko sannan ya ce wa na hannu na abudu ma ta abudu maimakon kuli a yawon kafin la abudu ma ta abudu wa la antum sai ce wa na hannu na abudu ma ta abudu ya ce mu muna bautata abin da kuke bautata ba kaga wannan yana faɗin abin da bai san yana faɗa saboda me ana cikin giya ko ba haka ba kala sai ce fa'anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da faɗinsa ya ayyuhal ladina amanu ya ko inda kuka imani la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhalin kuna halin maye ba hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke gai kaga wanda yake cikin maye bai san abin da yake faɗa ba ko ba haka ba shi yasa akwai mas'ala da suke kawo shin wanda ya sha giya ya saki matarsa ta saku ko bata saku ba tunda bai san abin da yake gai ba a to kan mutum je sha giyar sai ce ya saki matarsa kuma ya zo ya ce wai ta saku ko bata saku ba a to mas'ala ce sai ya tafi gurin malamai yake cewa Allah ya saukar da wannan to ku sani cewa giya tadarruci aka rage mata ƙarfi ba kai tsaye ba ta farar ɗaya aka hana su shanta ba in gane ko mataki hudu aka bi wajen haramta giya in gane ko matakin farko ko aka ce musu ga ta nan dai sun ɗauke ta a basha wato kuma sun ɗauki wato abin da ya shafi a dabino da inibi sun ɗauke shi abin neman arziki suna sayarwa suna samun kuɗi sannan kuma suna ɗaukan shi abin tsimawa su sha ya zama togiya su samu nishaɗi wannan kaga wasu malamai suka ce wannan bata zo ta hana komai ba kun gane ko aya ta biyu cikin suratul baqara sai Allah ya ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna tambayar ka dangane da giya da caca Allah ya ce qul fihi ma ismun kabirun kace da su laifi ne babba wa manafi'un linnas kuma suna da amfani ga mutane wanda ya cace cace kudin mutane zai ji dadi ya ji nishadi ya kwashe kudin wani ko ba haka ba wanda ya sha giya zai ji kamar shine sarki ko ba haka ba daga ka zauna da wanda yake shaye-shaye ka ce wai kai me yasa kake shaye-shaye ce za ka ji ba ruwa na ba ruwa na na fitar daban ba abin da yake damunsa shi da ya ji babu abin da yake damunsa kaga ai in ya sha ya ji ba abin da ke damunsa ya samu amfani ko bai samu amfani ba ya yi abin da ya ga dama ya fi tsari a wando ya duk abin da ya yi abubuwan da duk yake so ya yi to wannan kaga manafi'un linnas ne amma Allah ya ce wa ismuhuma akbar min naf'ihima laifin da ke cikin giya ya fi amfanin ta kun gane ko shi yasa to wannan shine mataki na biyu to sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da waɗannan ayoyi suke sauka sai yake cewa Allahumma yake roƙon Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya Allah ka kawo mana wato bayani mai warkarwa dangane da giya kun gane ko sai dina umar yana addu'a ga addu'a da yake cewa allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya allah ka bayyana mana cikin sha'anin giya bayani mai warkaswa tunda yanzu an zo an ce tana da amfani tana da kuma rashin amfani mai girma ko to yanzu kaga ba a ce haram bane gaba daya wasu suka ce tunda aka ce tana da amfani bari mu ci gaba da sha sai wannan aya ta cikin suratun nisa'i ta sauka shine mataki na uku ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la taqrabu salata kada ku kusanci sallah eh wa antum sukara alhalin kuna cikin maye kuna cikin su hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke gai kaga anan ma ba a haramta ta gaba ɗaya ba lokaci lokaci aka haramta ta lokacin da za a je a yi sallah ko ba haka ba wa antum la taqrabu salata wa antum sukara kenan idan yanzu sai aka ce sai suka koma shan ta bayan sallar isha yanzu da ka yi sallar isha mutum sai ya sha kafin asubahi ta sake shi ya yi tumbelansa ya gama ta warware shi sai ya sallar asuba a lafiya karo to kaga anan ma sai dana umar ya ce allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya Allah ka kawo mana bayani mai warkarwa dangane da giya har yanzu dai sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya cikin suratul an'am ko suratul ma'ida cikin suratul ma'ida Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ku waɗanda kuka yi imani lalle giya da caca kun gane ko? da abin da ya shafi wato al'ansab wal azlam ya ce dukkan su rujusun min amal shaitan dukkan abubuwa ne wanda suke datti na jasa daga cikin ayyukan shaitan Allah ce fajtanibu ku nesance su kun gane ko? ku nesance su kaga anan hali ne kai tsaye la'allakum tuflihun dan ku rabauta har zuwa fadan Allah madaukakin sarki fa hal antum muntahun shin ba za ku hannu ba qala umar sai sayyidina umar ya ce intahaina intahaina kun gane ko mun bari mun bari kaga wannan daman masu neman shari'a ne Allah da ya saukar da da wannan fa qala umar intahaina intahaina mun hannu mun hannu ya Allah kaji imani na gaskiya to Allah sai biyo da shi daki-daki haka to wannan aya kamar yadda muka kawo sababin nuzul wannan shine sababin nuzul na saukarta shi yasa da Allah subhanahu wata'ala ya bi wannan ya bi tadarruji ya bi wato daki-daki wajen kawo musu mafita akan aya shi yasa imamu turmidi Allah ya kara masa yadda mai ruwayar hadisin ya ce hadal hadisu hasanun sahihun ya kawo magana ya ce malam ali sabu ne ke cewa kala fakarun razi babban malamin tafsirin nan fakarun razi ya ce fakanu la ya shiribuna fi auqatus salat kenan a hani na uku da aka ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ko hatta ta'lamu sai ce sai suka dai bar shanta lokacin sallah fa iza sallu isha idan suka sallaci sallar isha sharibuha ko sai su shata fala yasbahuna illa wa qad dhahaba anhu sukar au abin nan idan suka wayi gari to hakika shi wannan maye ya tafiyarsa ثم نزل ثم نزل تحريمها على الإطلاق في المائدة sannan sai Allah ya saukar da haninta dukkanin haninta ga baki daya a cikin suratul ma'ida ita ce wannan aya da muka karanta ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali shaytan wannan shine asbabun nuzul na wannan wato na wannan aya ta ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata nan gaba kenan kun gane ko wannan kenan sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala junuban duk da bayani zai zo wato me ake nufi as-sala din ne ka a kusanta wasu suka ce a'a ba ma hatta gurin yin sallan ma ka a kusanta saboda wannan adafin da wannan gabar da zamu karanta yanzu da Allah ya ce wala junuban wala junuban afwan kun gane ko wala junuban illa abili sabil kuma kada ya kusanci sallah wanda yake mai janaba kaga suka ce to akwafi ne shi ma kenan in ya kasance mai janaba shi ma wato me dalilin sabanin tunda Allah ce illa abili sabili sai ga wanda zai ƙetara ya wuce masallaci ya wuce gurin yin sallah suka ce to shi ma wancan wato wanda yake wanda ya sha giya yake maye wajen sallan ne ma masallaci ne ma kai ya kusanto saboda Allah ce wala junuban har ma wanda yake mai janaba shi ma kada ya kusanci gurin yin sallah mun gane ko saboda mai illa abiri sabili sai dai wanda ya zo don ya ƙetara ya wuce a lokacin sabon manzala sallallahu alaihi wasallama kewaye da masallacin annabi a madina yawanci kofofi sun yi kofa ta shigowa cikin masallaci kowa ta nan da yake samu sai da manzo Allah ya hana ya ce a rufe kowace kofa a batta abubakar shi kadai ya ce ku toshe kowace kofa ku batta sayyidina abubakar saboda a nuna maka matsayin abubakar daban yake to kaga a lokacin suna wucewa su shiga su fita to sai a nan malamai suka ce ke na yanzu mai janaba ba zai wayanda suka ce kenan bai halatta mai janaba ya shiga masallaci ba suka ce to sai dai ya halatta idan ya zo ya wuce to da nan da suka kawo hukuncin mai haila da mai jinin riki su ma za su iya su zo su wuce amma abin da ba a yadda ba su zo su zauna a masallaci wasu suka ce a dan me za a hana mai janaba ya shiga masallaci ya tabbata kafiri ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daure shi a cikin masallaci to karshen najasa kenan ko ba haka ba shi ko musulmi mumini ba na jasa ba ne ba wata rana maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Abi Huraira a daga nesa ya taho sai ya bace masa shi kuma Abu Huraira yana da janaba sai saudi ya buya wa maza Allah ya tafi je wanka daga baya sai ya zo sai ya ce masa ya Abu Huraira kamar na tsinkaye ka sai ce eh ya Rasulullah na ina da janaba ne sai na ji nauyi na kyamaci in zo ka ina mai janaba ya ce subhanallah innal mu'minina la yanjus a tsarki ya tabbata ga Allah ai shi mu'mini baya zama najasa mun gane ko sannan suka ce hadisin shi wancan kafiri da manzo Allah ya sa aka daure a masallaci duka yana nuna cewa mai janaba zai iya zama a masallaci to ala ayyata hal sabani ne na malamai wa'anda ni dai na fi tafiya akan mutanen da suke gane in dai ba wucewa gwara mutum ya je wanka sai ya zo saboda tsaftar masallaci in dai akwai abin da za mutum zai je tsarki ya dawo in ba da wata larura ba musamman ita mai haila da mai jinin biki dukansu hadisi ya zo karara da ya nuna cewa kar su zo masallaci su zauna kun gane ko sai dai wajen masallaci haka kamar nan inda muke karatu mata suna iya su zauna ko da suna cikin wannan hali wannan sun dogara da hadisin da annabi yake cewa in za su taho idi a fito da kowa da kowa su taho idi ko ba haka ba har masu haila sai su tsaya gefe kenan sai su tsaya ba sai sun shigo musalla din ba an yi sallah da su to da nan ne za a iya wajen masallaci gefen masallaci suna iya su zo amma ba su shigo masallaci su zauna ba za mu zo kuma mu ƙara bayanai da malamai suka faɗa dangane da ita wannan gaba to wala junuban kun gane ko haka nan mai janaba shi ma kada ya zo ya kusanto wato sallah ko masallaci illa abiri sabili sai gai wanda ya zo don ya ƙetara ya wuce allah ya ce hatta tabtasiru har sai kun yi wanka kenan har sai ku masu janaba da janaba ta kama ku har sai kun samu ruwa kun yi wanka sannan ku zo masallaci wa in kuntum junuban idan har kun kasance wa in kuntum marda idan kun kasance marasa lafiya kun gane ko au ala safarin ko kuma kun kasance wato a halin balaguro au jaa ahadun minkum min al-ghaidi ko ɗaya daga cikin ku ya je ma bayan gida kun gane ko aula mastumun nisa ko kuma ya je matarsa ta hanyar jima'i falamta juduma'an ba ku samu ruwan da za ku yi tsarkaka da shi ba wanda ya je ma bayan gida bai samu ruwan da zai wanke ba wanda ya je kuma wato ya samu kansa ya je ma matarsa ta mu'amala ta aure la aula mastumun nisa suka ce au ai jama'atun nisa ko kun yi jima'i da matanku akwai kira'a ta hamza da kisa'i sun karanta au lamastumun nisa kun gane ko da au lamastum biduni alif kenan wayannan sun karanta au lamastumun nisa jamhur kenan wanda muke karanta mafiya yawan qurra sun karanta al au lamastumun nisa amma hamza da kisa'i sun karanta au lamastumun nisa ma'anar duka ɗaya ce kenan ko kun yi mu'amala kun sadu da matanku falam ta judu ma'an ba ku samu ruwa ba to yanzu me za ku yi fatayammamu sa'idan tsayiba sai ku yi taimama da ƙasa wacce take tsarkakakka kun gane ko to ya taimama take Allah ya ce famsahu me bi wujuhikum sai ku shafi fuskarku wa aidikum da hannayenku wannan ita ce taimama haka ta zuwa qur'ani dan kala kato da dan tatsini sai ka zo kai mana taimama ya take sha kai a shabi kaga ba sai an taba kasa ba a wajen shi amma a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi duka guda haka ga yadda taimama take kaga a qur'anance bayan kayi haka kayi sunna ko sai kai haka ka shafe dukkanin hannan kun gane ko iya nan sannan sai ka shafe na tafin hannu baya kun gani akwai kuma yadda ta zo kala biyu ne ko kai haka kun gane in kai haka sai ka ka kore sai ka abin nan kenan suka ce in za ka fara da fuskarka sai ka hure in ko za ka fara da hannunka ba sai ka hure ba tunda duka ruwaya ta zo ko ka fara haka kun gane ko sai ka goga gaba ɗaya fuskarka shi kenan taimama janaba ce da kai ko ko ka yi bayan gida ba ruwan wankewa ko ka sashi daga bacci babu ruwa ko kana halin balaguro kawai taimama guda ce haka kun gani ko ka kudurce niyyar ka a zuciya ka yi haka sai ka yi haka dama ke ko zuwa nan gwiwar hannu kun gani kun gani haka ko ka shafe nan sai ka shafe nan tun daga farkon matigar gashi har zuwa nan haka shafe shi kenan taimama hadisan duk da suka zo suka ce zuwa gwiwar hannu duk malamai suka ce hadisai ne ba su inganta ba kun gane ko ka koma ko da ibn hajar ya kawo hadisan a cikin bulugul maram allah ya masa rahama wannan shine taimama allah subhanahu wataala ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum sai ku shafi fuskokinku da hannayenku wannan ita ce kuma ko mutum janaba ce ta kama shi haka zai yi duk ɗaya ne da wanda ya yi ƙaramin kari da wanda ya babban kari ga yadda taimama take sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah lalle Allah kana afuwan ya kasance mai afuwa gafuran kuma mai gafar kenan saboda afuwarsa ne muku sauki ta yadda in ba ku samu ruwa ba ba a kallafa muku ba ku je ku nemo ruwa ku yi ta wahala shi yasa malamai suka ce waɗanda suka ce wai idan sai ka in lokacin sallah ya zo baka samu ruwa ba ka tafi ka nemo suka ce ba su da dalili duk hadisan manzo Allah sun nuna kawai idan aka ce babu ruwa da za a yi alwala kawai za a ce a yi taimama mun gane ko ko aya da ta zo bata ce a tafi a nemo ruwan ba ko to kawai in babu sauki ne in aka samu kuma kuma da malaman fikihu Allah ya musu rahama hadisan da suka hadisin da suka kafa hujja da shi cewa idan mutum ya yi taimama guda ba zai farin labi ba shi ma hadisi ne wanda bai da inganci ka koma ko da abulugul maram ibn hajar da ya kawo shi ce hadisi ne da ifi kun gane ko kenan yadda kake yin alwala kari ka iya yin farin labi ko uku ko hudu abin da ya sauwaka in dai alwala ba ta warware ba to haka taimama ita ma a matsayin alwala take kun gane ko kenan mutum zai jinkirtar zai rike alwalarsa abinda kawai zai warware masa taimama sa shine samun ruwa in ya samu ruwa to taimama ta warware sai a yi alwala ba sai kuma an sake wato sallah kun gane ko wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne mai jin kai wato gafuran afuwan mai afuwa ne gafuran kuma mai gafara wannan sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to karkashin wannan aya akwai hukunce-hukunce masu yawa ya kamata mu karanto su ɗaya bayan ɗaya wato zan fara da hukunci na farko a cikin wannan littafi na ra'ihul bayan na sheikh muhammad ali sabuni tambaya ta farko da ya kawo ya ce menene ake nufi da faɗin Allah maɗaukakin sarki la ta ƙarabu salata wa antum sukara na yi muku ishara ba sai mun tsaya mun yi dogon bayanan da malamai suka yi su dai sun yi saɓani tsakanin wato wasu malamai sun kasu gida biyu wasu suka ce abin da Allah yake nufi da wato la ta ƙarabu salata suka ce yana nan akan haƙiƙanin sallah Allah yake nufi kada ku kusanci sallah a lokacin da kuke halin maye kuma shine mazhabin Abu Hanifa da kuma abin da aka rawaito cikin sahabbai Ali bin Abi Talib akan ra'ayin ya tafi daga cikin malaman tafsiri akwai Mujahid da Qatada a sannan wasu daga cikin malamai su kuma suka ce innal murada mawadi'us sala abinda ake nufi guraren yin sallah musalla wannan da kuma masallaci su ake nufi kan ma mutum ya kusanto in yana halin maye kun gane ko wannan kuma daga cikin manyan malamai akwai imamu shafi'i ya tafi akan wannan a cikin sahabbai akwai abdullahi bin mas'ud da kuma anas da abin nan sa'id bin musayyib kun gane ko su sun tafi akan wannan ra'ayi na cewa wato makanin salah din wannan kuma zai yi karfi wannan dalilin saboda me saboda afafi da Allah ya ce wala junuban junuban kun gane ko ko wanda yake da janaba kaga wawun wawun da aka fice in ji su to wannan shine sabanin suka kawo hujjoji ga baki daya amma malam ali sabu ne ce fala'allar ra'ayi al'awwal la yakunu fil ayati nassan ala ala hurmatu ma thabata hurmatu bis sunnati al mutahhara ka qawlihi alayhi salam kamar faɗin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi da yake cewa fa inni la uhilla al-masjid al-junub wal ha'id fa inni la uhillu al-masjid lil-junub wala ha'id manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni bana halatta masallaci ga wanda yake mai janaba ko mai haila shi yasa muka ce ra'ayin da suka ce mai haila kar ta zauna a masallaci shi yafi karfi wannan shine magana a cikin hadisi kuma sannan shine abin da shekul islam ibn taimiyya da su shekul uthamin allah ya musu rahama suka tafi a kai kun gane ko da su imamu malik allah ya musu rahama duka akan wannan mazhabar suka tafi a kai cewa mai janaba da mai haila kar ta zauna a masallaci sai dai babu laifi in wucewa za ta ko wani uzuri ta karba abu ta wuce kar ta zauna shi ba su yarda da shi ba kuma wannan shi ya fi dacewa da sunna وعلى رأي الثاني تكون آية نصا في حرمة دخول الجنب للمسجد إلا حالة العبور yace haka nan kuma wato a ra'ayi na biyu na malamai ya kasance mai janaba kada ya shiga masallaci sai dai a halin ya zo ƙetarawa ya wuce kun gane ko fa innahu ya juzu lahu an ya'bura dunan an yamkusa ya halatta mai janaba ya zo ya wuce ta masallaci ya wuce ya tafi amma bai halatta ya zauna ba kamar yadda bai halatta mai jinin al'ada ko jinin biki ta zo ta zauna ba malaci walƙaunin awwal asahu wa azharu amma dangane da ita ayar da ta ce kada wanda yake halin maye yi sallah ya ce shi dai fitowa fili wa huwa ikhtiyaru ikhtiyaru ibn jarir tabari wallahu alam shine kuma babban zaɓin babban malamin da shekul mufassirin ibn jarir tabari Allah ya masa rahama wallahu alam wannan kenan a takaice hukumu tsani wato hukunci na biyu ma iyal asbabul mubiha litayammum sabuba wanda suke halatta a yi taimama sabuba da suke sa aka halatta maka kai tamama idan ka rasa ruwa zukiratul ayatul karima asbabut tayammum wa hiya al-arba aya mai girma ta ambata sababin da zai sa a yi taimama abubuwa guda hudu na farko almardu mun gane rashin lafiya ba mu buɗe bayani ba saboda za mu karanta nan idan mutum rashin lafiya ya sa bai iya taɓa ruwa to kada ya taɓa ruwa shi ya fi ko yana da wani rauni a cikin jikinsa ta hanyar ya ji wani ciwo ko an mai roce a ka to kai ya zuba ruwa ya halaka kansa wala ta kutulu an fusa kun mun karanta su ran ko kada ku kashe kawunan in dai mutum yana da wani ciwo da ya ji a jikinsa ko a kai ko a hannu ko a kafa to in ba ta kama dole yana so sai ya yi wanka in ya zo kan ciwon ya kewaye ya dan shafa in gane ko in kuma ma jikin nasa ba zai ruwa ba zai taɓa ba ya taimama ya ta ibadarsa har lokacin da zai iya ya warke ya iya taɓa ruwan wannan shine a nassi kun gane ko shine kuma abin da sunna ta zo da shi to na farko rashin lafiya na biyu asafar kasancewa halin balaguro kun san halin balaguro yana iya sawa ga ma ruwan amma kana tsoron kai alwala da shi don in kai alwala da shi za ka rasa wanda za ka sha to sai ka riƙe ruwanka ka yi taimama kun gane ko ka sha warar ka rayu kai ibadar da taimama kun gane ko to hali na biyu kenan sababi na biyu da zai sa a yi taimama sababi na uku almaji'u min al-ghaid mutum ya je ma bayan gida mun gane ko da bayan gida da fitsari duka ne ya je ya yi bai samu ruwa ba da ya dawo ya wanke to wannan kasancewa shi cikin wannan najasa ɗin to kawai in babu ruwan da za a wanke taimaman nan da aka kamanta muku da zuta wadatar masa kun ji uku kenan ko sai me ya ce mulamasatun nisa shafan mata ba shafan mata a matsayin taba su ba a'a kinayatun aljima yin mu'amala ta aure yin jima'i tare da su amma a gurin imamu shafi'i Allah ya masa rahama su ba za ba su duk mutumin da ya alwala ya taba mace shikenan alwalarsa ta warware shi yasa maza ba shafi'iya idan suka tashi za su tafi aikin haji sai su ajiye maza ba ta su dauta maliki sai su tsawanta sai su ɗaukai mazhabar da ba ita in an taɓa mace ba alwalar ba ta warwarewa saboda can da yadda kai ba ma ka sani ba sai dai ka ga wato yanayi ne yake nuna maka kamar tashi alƙiyama haka ne imam eh abin kamar tashi alƙiyama ko ba ma ka san ma an taɓa ga ko ka taɓa ga wani lokacin to su a wannan in suka ce haka ne alwala su nawa za ta warware to su ce nan sai su ajiye maza ba wani sai ya ce to na ajiye maza ba ta sai na dawo to a wajen imamu shafi'i su suna inda mace ta taba namiji alwalarsa ta warware wannan kuma sunna ba ta nuna akasin haka annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi alwala yana halin azumi kafin ya fita masallaci ma kuma ya sai aka yadda aka rawaito sai ya sumbaci iyalinsa kun gane ko kaga da yana warware alwala da ba zai aikata haka ba duk da idan mutum yana azumi suka ce to in bai yadda da kansa ba kada ya aikata haka kun gane ko sai dai in ka kasance mai kulawa da kiyayewa in ka so ka yi sunna kana da ƙarfi wajen imanin da za ka kare sha'awarka sai ka aikata in ko ka san baka yadda da kanka ba sai ka bari sai ka yi abin da za ka iya fattakullaha mastata'atu to wannan abubuwa guda hudu su suke sa mutum ya yi taimama idan wato bai samu rawa bai samu ruwa ba kenan fasafru yubihu tayammum inda adam ma'i balaguro yana sanya mutum yayi taimama lokacin da bai samu ruwa haka wal mardu ayyan kana shi ko rashin lafiya ko a halin balaguro ko ba a halin balaguro ba mutum zai yi taimama in ba zai iya taɓa ruwa ba gane ko sannan kuma mutumin da ya wato mu'amala ta aure ko ya tashi ya mafarki a cikin bacci ya tashi da janaba bai samu ruwa ba kuma lokacin sallah ya yi kawai zai yi taimama ne ya tafi masallaci ya je sallah in an samu ruwa abin da ake bukata da shi ya yi wanka ba sai ya sake sallah ba na'am ruwa e tufafin shi duka aka ce jikin nasa ma cikin najasa walanta na tufafi in bai samu inda akwai tufafin sai ya canza in babu shi ma ya tafi ya taimama kawai ya tafi ya je sallah da su abinda ba a so lokacin sallah ya wuce ba kai ba shi addiya wato musulunci yana duba lokacin sallah ba a wasa da shi ya wuce duk yadda zaka samu kanka in dai da hankali kawai kai sallah kun gane ko wani zubin taimaman ma saraya take ita kanta dama ce take sa a samu akwai lokacin taimaman ma ba a samu a yi amma sai a ce ka yi sallar don kakka ba a san yadda hali zai yi ba na sai malam ya kawo bayan ya kawo wannan magana ya kawo dalili ya ce duka wannan dalilai ya tabbata ne cikin faɗin allah maɗaukakin sarki falam ta judu ma an fata yamma musa idan tsayiba to yanzu sai mu dawo kan matsala ta ita duk da ya kawo ta a ƙarshe sa'idan ba kafin mu je kanta suka ce wato ƙasa wacce take tsarkakakka wasu suna ganin kullu ma fawqa al-ard fa huwa sa'id duk abin da yake saman ƙasa sa'id ne akwai inda suke rayuwa kawai galas ne a ƙasa to shine sa'idan ɗinsu akwai inda duwatsu ne babu ƙasa to dan shine sa'id wasu kuma abin ga ciyayi ne in gane ko duka ga sunan a ƙasa to wasu suka ce a dole sai ka nemi inda ƙasa yake to in babu fa fata yamma musa idan tsayi ba shi yasa aka kawo sa'idan din ba a kawo turab ba kullum ma fawqa al-ard in gane ko sa'id za mu zo masalan kan mu tsaya a kanta fa hadha al-qaid shi ma wannan bari mu takaice dan bayanan kasu yawa mu kai ga inda muke so mu kai tun da mun dan taba kaɗan malai ce wai dullu aidan ma ruwiya an amru bin al'as radiyallahu anhu annahu qala amru bin amru bin al'as yake cewa shi ya yi mafarki a wani dare wanda yake mai tsananin sanyi in gane ko ya ce kuma a wannan lokaci wato yana halin balaguro yanzu ya tashi wato ga janaba kuma a wannan halin balaguron ga janaba kuma bai sanya zai yi ba yanzu kawai sai ya samu ya je ya yi kiyasun taimama kawai shi sai ya kiyasunta da wanka sai je samu ƙasa ya yi burkuɗeɗeniya ya yi birgima a cikinta kamar yadda jaki yake yi kun gane ko sai zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya ce a a inna ma yakfi ka an tafa'ala hakaza ai yadda muka kwatanta din nan kawai in ma janaba ce to ya ishe ka ka duji ƙasa ka aikata haka kun gane ko to wannan shine abin da kaga ko a lokacin sahabbai suna aikata wani abu a bisa kuskure sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gyara musu wannan kenan sai mu tafi hukunci na uku al-hukm thalith mal muradu bi mulamasati fil ayati al-karima me ake nufi da shafa a cikin aya mai girma kamar yadda muka ce su imamu shafi ya tafi akan kawai taba mace na warware alwala to in haka ne a nan mulamasa ma sun fassara shi da taba mace kenan duk wanda ya taba mace sai yayi wankan janaba haga wannan yayi nesa da ma'anar amma magana mafi inganci wacce take mai karfi shine aula mastumun nisa tana nufin auja ma'atumun nisa malai ce ikhtalafa salaf ridwanullahi alayhi yana nufin sahabbai kenan fi muradul min al mulamasati fi qawlihi ta'ala aula mastumun nisa fa cikin ma'anar aula mastumun nisa mulamasa fa zahaba ali imam ali Allah ya masa Allah ya yarda da shi wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa hasnu basri da hasan al-basri ila anna al-murad bi mulamasa al-jima' wa'annan manyan sahabbai da babban tabi'i hasan al-basri sun tafi akan cewa aula mastumun nisa au ai jima'i yake nufi kun gane ko wa huwa mazhabu abu hanifa kuma shine mazhaba ta abu hanifa wa zahaba wa zahaba ibn mas'ud amma ibn mas'ud ya tafi akan wabin umar da abdullahi dan umar wa sha'abi da imam sha'abi ila annal muradu bil mulamasat bil yaddi su sun ce shafa da hannu wa huwa mazhabu shafi'i wannan shine mazhabin imam shafi'i sannan wa qala ibn jarir awl al qawlayn fi fi dhalika bis sawab qawlu man qala a'ani bi qawli awla mastumun nisa al jimaa shaykhul mufassiri daga baki da ya ce maganar waɗanda suka ce aula muslimin nisa ana nufin jima'i ya ce ita ce magana mafi inganci ita ce magana su sai dina ali da su ibn abbas wanda ibn abbas malamin tafsiri ne tun lokacin manzan allah manzan allah ya kira shi da habrul umma manzan allah sallallahu alaihi wasallam mai addu'a ya ce allah ya sanar da shi fassarar alqur'ani allahumma allimhu ta'wil kun gane ko allah ka sanar da shi sanin alqur'ani to shi ma ya fassara da aula muslimin nisa wato ana nufin jima'i kaga magana ta kare kenan a wannan shine abin da suka faɗa sai ya kawo wato hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da hadisin ummu na Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tawadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin alwala thumma yuqabbil sannan sai ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa sun mai salli sannan ya tafi ya salla wa an aisha kuma wani hadisin na aisha ta ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala wato anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qubbila ba'da nisa'i thumma kharaja ila salam wa lam yatawadda annabi sallallahu alaihi wasallama yana sumbatar yana yin alwala ya sumbaci ɗaya daga cikin matayensa ko wasu daga cikin ko wata daga cikin iyalinsa sannan ya tafi ya sallah ba tare da ya sake alwala ba inda shafa shi ake nufi ko yana warware alwala da manzon Allah ya haka zai sake alwala har ma mai ruwaya hadisin Urwa bin Zubair kun san Urwa dan Aisha ne kuma ɗalibinta ne ko ba haka ba dan gidan Zubair bin Lawam kun san me ce qultu ya ce sai na ce da aisha man hiya illa anti wace ce wannan daga cikin matar ta sai ke fadahikat sai ta dariya kun gane ko ta ba shi hadisi ba ta ce ita bane ba yana yin alwala ya sumbaci ɗaya daga cikin matarsa kuma ba zai sake alwala ba ya tafi masallaci sai irwa da take karantar da shi hadisi sai ya ce wace ce in ba ke ba sai ita kuma ta yi dariya nana aisha kenan kun gane ko kenan dai taba mace bi mujarradin taba mace baya bata alwala sai dai mutumin da in ya taba mace ya fitar da maziyi ko wani abu to shine sai a ce alwalarsa ta warware wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi mass al-mar'ati hal huwa naqidun lil wudu'i am la a cikin malaman mazhaba da muke da su kun ji dai a wajen malaman sahabbai su inda suka yi sabani kalmar lamsu din ko jima'i ne ko ba jima'i ba to yanzu kuma malam fikiyu sai suka yi sabani shin masu ɗin shafar ma a dawo kan shafar shin yana warware alwala ko bai warware kaga hadisin da da muka kare a kansa ya raba gaddama hadisin ummu na aisha kun gane ko abu hanifa ila annal masal mar'a ghairu naqidil lodoi wato taba mace baya warware alwala sawa'an kana bi shahwati am bi ghairi shahwa ya kasance da sha'awa mutum ya taba ko ba da sha'awa ba baya karya alwala an ji abu hanifa amma wannan haba shafi'i imam shafi'i ya ce ila annal masal mar'a shafan mace na qidil luludu'i bi shahwati aw bi ghayr shahwa shafan mace da sha'awa ko ba tare da sha'awa ba shi ya ce kawai yana warware alwala in ji shafi amma wa zahaba malik sai imam malik ya raba kafa ya ce ila annal massa a ila annal massa in kana bi shahwati in qada al wudu idan an yi shi da nufin a yi da sha'awa to yana warware alwala wa in kana bi ghairi shahwati lam yanqut in ji imam malik idan kuma ba tare da sha'awa bane baya warware alwala wannan shine mazhabar imam malik kowanne ya yi ƙoƙarin kawo dalili dalilin abu hanifa shine hadisin aisha wanda ya gabata ba sai mun kawo shi ba kun gane ko sannan dalili na wato abin nan su shafi'iyya ya ce wasu tadallar shafi'a bi zahirin ayatul karima su kuma imam shafi ya tafi akan doron lafazin aya kun gane ko tunda Allah ya ce aula mastumun nisa sai ya tafi akan kalmar lamsu ya tsaya kuma da kance kawai shafa wannan shine maganar da ya tafi akai amma ga maganar babban malamin fiqhun na ibn rushd qala imam ibn rushd fil bidayat al mujtahid ibn rushd shine ake ce masa al hafid kun gane ko mai littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid afwan yake cewa wa sababul khilaf wa sababul khilafihim sababi na sabanin malaman fiqh dangane da mas'alar shafan mace yace ishtiraki ismul lamsu fil kalam arab haduwar kalmar larabawa akan kalmar shafa in ka shafa haka sunanta shafa kuma Allah ya amfani da ita a cikin Qur'ani da ma'anar jima'i wannan kuma abu ne mai yawa a cikin Qur'ani ba ita kadai bace mun gane ko akwai kalmomi wanda ana suna da harshen da masu suna daukan ma'ana kaza suna daukan ma'ana kaza to shine ibn rashid yace shine sababin abin nan din kuma kun san imamu shafi yana da karfi a lugha a cikin malamin fiki kowa akwai inda yake da ƙarfi imamu shafi wajen lura ya fi ƙarfi imamu ahmad wajen hadisi ya fi ƙarfi imamu malik rahimahullah wajen abin da ya shafi ahkam istinbat al shi kuma ya fi ƙarfi kenan kaga a nan ba abin mamaki bane shi shafi in ya tafi akan shafa kawai wato yana warware alwala yake cewa fa innal arba tutlaqu marratan ala lamsu ladhi huwa biyadi wani lokaci laraba idan suka ce shafa kawai suna faɗa wanda aka taɓa da hannu wa marratun tukhanni bihi an jima wani lokacin suka ce shafa suna yin kinaya kinaya a ɓoye abu saboda kunya a ce an shafi mace ana nufin an yi jima'i da ita kun gane ko fa za ba qaumun ila annal lamsu bi wujubi litahharati sai wasu mutane suka tafi akan cewa shafa yana wajabtar da yin tsarki kun gane ko sai an yi alwala kenan kun gane ko sai suka ce huwal jima fi qawlihi aw la mastumun nisa wa dhaba al akaruna ila annahu lamsu bil yadi wasu suka ce a'a shafa da hannu baya wajabtar da alwala wa qad yace wato suka yi kafa dalili da shi min من من أو من أوجب الوضوء من اللمس بيد بأن اللمس يطلق حقيقة على لمس باليد domin shafa ana sakin sa a bisa hakikanin shafa da hannu wa yutlaqul majazan anil jima ana kuma sakin sa akan majazi amma gwara mu ce kunya yukan nabiya domin cikin qur'ani babu majazi ba wani abu da ake ɓoye shi a sai dai a ce kinaya a sirkazance ka a sake shi haka saboda ƙur'ani ya koya wa mutane kunya kun gane ko wannan shine abubuwan da suka kawo wasu daga ciki kuma suka tafi akan wancan ra'ayi wanda kawai daga an shafi mace sai an sake alwala mala ya ce umma at-tarjih wa la'alla hadha ar-ra'y yakunu arjahu li'anna bihi yumkinu tafriq بين الآية الكريمة وآثار السابقة ولأنه قد تعرف عند الإدابة المس إلى النساء بمعنى الجماع yace in dai an kawo magana akan shafa a cikin alkur'ani na mace an yi an yi alkunyanta ne da jima'i in gane ko ya ce wannan magana ya fi a ɗauke ta hatta ya kuna zahira fi ka annal waɗa'il haƙiƙi almashu bil muƙaddami fa'iza udifa ilan nisa'i ya ce lam yi fahamu minhu ghairul jima'i in dai an jingina shi da mace to ba abin da ya kamata a fahimta sai jima'i za a fahimce shi kun gane ko ya ce wallahu alam allah shine mafi sani a matsalar mu ta ƙarshe ita ce mal muradu bi sa'idu tayyib wato me ake nufi da ƙasa wacce take tsarkakakka fi ayatul karim ikhtalafa ahlul lugha malaman lugha nan kuma suka yi sabani fi ma'ana sa'id dangane da wato me ake nufi da sa'id faqala ba'dhum wasu daga suke suka ce innahu turab abinda ake nufi da sa'id wasu suka ce ai kasa ake nufi wa qala ba'dhum wasu suka ce innahu wajhul ard suka ce wa'in suka ce a'a fuskar kasa fuskar kasa ko ina ne fuskar kasa saman kasa kenan shi ake nufi kenan idan aka je saman kasa an sami kasar kasa aka samu dutse aka samu galas aka samu ciyawa aka samu saman ƙasa ne shine wajhul ard kun gane ko suka ce turaban kana aw ghairi ƙasar aka samu ko wani ƙasa wa qala al akharuna wasu suka ce huwa al ardul malsama allati la nabata fiha wala gharsan suka ce ita ce ƙasar da za a samu kawai babu wani tsiro a cikinta ba wani dashe babu kuma wato wani tsiro a kanta kenan su suna ganin amma malamai suka ce in dai ƙasar ba zuba mata wannan abin aka yi ba an tashi an ganta da haka take to za a iya yi shafa a kanta kun gane ko wannan malaman lura suka faɗa wa bina'an ala hadha khilaf al-lughawi ikhtalafa al-fuqaha'u fi ma yasihu bihi tayammum to sakamakon wannan sabani na malaman lugha sai sabanin malaman wato fiqhu ya ginu akan me ake nufi da wani guri ne ya inganta a yi taimama a kansa qala abu hanifa abu hanifa yake cewa ya juzu tayammum bi tirabi wa bil hajri wa bi kulli shay'in min al-ardi wa lam walau lam yakun alaihi turab abu hanifa yake cewa yana halatta a yi taimama akan abin da yake ƙasa ne ko dutse ko kuma dukkanin wani abu wanda yake a saman ƙasa ko da ba ƙasar ba ne wannan magana abu hanifa ne wa ƙala shafi'i imam shafi'i yake cewa balla budda min at-turab alladhi yatalassaqu bi yadihi imamu shafi ya ce babu makawa sai an yi a kan ƙasar da za ta ɗan faro a hannunka ka taɓo ta a gaga wata ƙasa har ma ka samu ikon bushe ta haka shi in ji shafi kun gane ko fa'iza lam ya ji a turab lam ya suhu ta yamu imamu shafi ya ce in ba a samu ƙasa ba to bai wato taimama ba ta inganta ba to sai hujjoji kowanne da hujjarsa hujjatu hanafiya mutanen mazhabin hanafiya da suka ce duk abin da aka samu a ƙasa za a iya taimama da shi ihtajja abu hanifa bi zahir hadhihi al-aya fa qala at-tayammum at-tayammum huwa al-qasd abinda ake nufi da wanda taimama a lugha shine nufi nifata was-sa'idu ma tasa'ada min al-ardi fa qawluhu ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban abin da ake nufi da ƙasa shine duk abin da ya yi sama da ƙasa yanzu ka hau mumbari sai a ce sa'ada alal mumbar ko ya hau mumbari to sa'ada alal ya yi sama da ƙasa ke shi yasa Allah ya ce fata ya mun sa'idan tayyiba ai iqsadu ardan tahiran kun gane ko kenan kawai ku nufaci saman ƙasa wanda yake tsarkakakke kawai gurin da ake nema ka samu guri mai tsarki sai ce fawaje ba an yakuna haza ƙadurin kafin sai ya zama waji wannan ya isa ya zamto gwargwado wanda ya wadatar washtarata talmizihi amma akwai ɗaliban abu hanifa abu yusuf kun sai yana da ɗalibai manya guda biyu abu yusuf da muhammad ko shebani ya ce to an yakuna an yakuna mutayammim bihi turaban au ramlan shi ya ce sai dai ya kasance to a ƙasan nan a samu dai ko ƙasa ko yashi ko rairayi shi kuma ya tafi akan haka hujjatu shafi'iyya hujjat shafi'iyya su suka ce shafi'iyya sai aka ce hujjatu shafi'iyya wa hujjatu shafi'i hujjat shafi'i wahdajja shafi'iyyu min jihatai imam shafi'i ya kafa hujja da bangarori guda biyu al'awwal anna allah ta'ala aujaba cewa allah madaukaki aujaba ya khuruju nabatuhu bi idhin rabbi ko ba haka ba ya wajabta ya fitar da afwan nayi tsallake aujaba anna allah ta'ala aujaba kaunu sa'ida tayyiban Allah ya sanya ƙasa ta zamto mai tsarki kun gane ko ko kuma saman ƙasa ya zamto mai tsarki wa ardu tayyiba ita ko ƙasa da mun tana da tsarki hiya allati nabatat bi dalil qawlihi ta'ala ita ce wato Allah ya tsirar da ita da fadin sa yake cewa wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wato ƙasa mai albarka ƙasa ta ƙwarai Allah yana fitar daga cikinta na batuhu ko wato tsirransa bi izini da bi izinin rabbihi da izininsa kun gane ko fawajaba fillati la tambutu an la takuna tsayiba ka jiki dalilinsa to ya zama wajibi ma duk kasar da ba ta fitar da tsirrai ma ba ta kasance tsayiba bai tsarki ba wannan bangare na farko da والثاني نبي يتي أن الآية مطلقة هنا والمقيد في سورة المائدة بكلية بكلمة منه ونن تازو مطلقة أما أتي سورة المائدة أن كانت كلمة منه في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ka gane ko sai aka ce daga me daga ita ƙasar to wannan ya ɗauka sai ya kawo cewa kalimatu min littabi'id ya ce kalma ta min tana nuna wani sashi na ƙasa ba dole sai ya zamto duka ƙasar ba ke kun gani ko wa hadha la ya'ti fi yace fi sakhri alladhi la turaba alayhi yace wannan yana nuna cewa ba zai zo akan falalar dutse wanda babu ƙasa ba kura a kansa ba kun gane ko ba za a sami ƙasa a kansa ba ya ce fawaje ba Allah ya suhatta yammu illa bitira to ya zama wajibi ba zai inganta ba a yi taimama sai da ƙasa ta wannan duka maganganu ne amma kun koma fikin malikiya tunda ba a kawo ra'ayin anan ba abin da ya samu da shi za a yi in ba a samu ƙasar ba to a yi da abin da ya samu kun gane ko ya halatta in ba a samu ƙasa ba a samu dutse za ku ga a fikin malikiya ana kawo ko dutse ne a kawo mutum ya shafa ko garu in bai da wanda zai kama dusan ya taba yayi yayi sallah wannan shine a wallahu a'lam malai ce wa tarji'u abinda ya firin jaye wala allama zahaba ilaihi shafi'iyya yace wata ila abinda shafi'iyya suka tafi akai arjahu la siyama wa qad qassasahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawli at-turab tuhurul muslim idza lam yajid al-ma' wataƙila wato ra'ayin imam shafi'i ita ci ya fi ƙarfi saboda faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama cewa at-turabu ita ƙasa tuhurul muslim ita ce a tsarki mai tsarkakewa ta musulmai ta musulmi idza lam yajidul ma idan bai samu ruwa ba wannan shine abinda malam ya kawo sannan ya ce abubuwan da wannan aya mai girma take shiryawa zuwa gare shi تحريم الصلاة على الصخران حالة الصقر حتى يصحو ويعود إليه رشده واتو haramta yin sallah ga wanda yake mai maye ne yana maye yana cikin halin maye an haramta masa yin sallah har sai ya farka ya dawo zuwa ga shiriyarsa sai ya sallah kun gane ko tunda Allah ce la taqrabu salata wa antum sukara sannan tahrimu salatu wal qira'atu al qur'an wa dukul al masjid masjidi alal junubi hatta yaqtasid haramcin wato yin sallah da karatun alkur'ani da shiga masallaci ga wanda yake mai janaba har sai yayi wanka to a nan sai mu ce banda karatun alkur'ani karatun qur'ani kana iya in a wasu azkar ne sun zo a qur'ani mutum yana iya karanta kafin yayi wanka in bai samu kuma ruwa ba aka ce sallan ma da taimama kun gane ko tunda amuna aisha ta ce ta kasance tana da janaba a tana yin tana cikin jin haila annabi zai kwanta akan cinyarta kuma yana yin karatun alkur'ani kaga kenan karantawar bai da matsala sallar ita ake da shiga masallacin almaridu wal musafir wal muhdith hadisan hadasan asgar au akbar mara lafiya da mai balaguro da mai wanda ya yi hadasi babba ko karami hadasi babba shine kamar janaba hadasi karami shine kamar fitsari ko bayan gida ya ce ya juzu lahumut tayammu ya halatta su yi taimama idza faqadul ma idan aka rasa ruwa kun gane ko sannan abu na biyar na karshe at tayammum yakunu bi mashil waji wal yadai shi taimama ana yin sa ne da shafar hannu da fuska kawai shafar hannu zuwa nan kun gane ko da kuma fuska tun daga kewaye zuwa nan haɓa shi kenan ita ce tamawa wannan shi ne wato ƙarshen abin da za mu karanta abin da muka karanta na daidai allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe allah ya gafarta mana na'am mai haila dangane da karatun alkur'ani ta karanta suka ce bai halatta ba sai dai ga wacce take mai karantarwa ce ko mai koyo amma ta ɗauka ta yi muraja a haka bai halatta ba suka ce ko ita ɗin ma wannan ta samu safa kuma ta hannu a lokacin da take hailar sai ta sa ta rike don ta koya ko don ta karantar ko ta yi jarabawa ta alkur'ani larura dai daga cikin amma banda tilawa haka ta zauna kawai don ganin ta ma ta ɗauki ƙur'ani sai dai a halaye guda biyun nan ko dai don ta koyar ko don ta koya wannan suka ce kuma shi ma ta yi ladabi ta sa safa hannu na subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh